نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا والله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau muna kwana biyar wani na biyar da wata na ramadana shekara ta 1447 wanda muke yi a cikin wannan masallaci mai albarka masu sabilu guda kat wanda bi izinin la tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da tafsiri na suratul insan wanda mun ga tafsiri na kusan ayoyi guda uku na hari wanda aya ta fari tana magana ne akan dan adam cewa an yi yaye da lokacin da babu shi ba a ambatan shi ba komai wani wanda ake ambata sannan kuma hallo ta yi bayan cewa lallai dan adam allah ya halitta shi ne daga ruwa wanda cakudadde da ruwan mace da namiji sannan kuma Allah ya halitta shi ne ba don kowai don ya jarabta tashi ya sanya mishi gani da ji da kuma hankali kuma Allah ma'aukin sarki ya bayyana mishi hanya ta shiriya imma ya bi hanya ta kwarai ya zamto mai gode ma Allah ma'aukin sarki dan aljanna imma ya bi hanya mummuna ya zamto mai kafirce ma Allah ma'aukin sarki ya zamto dan wuta Allah kiyaye mu daga shiga wuta to bayan an haɗi hanyoyi guda biyu hanya ta gari da hanya mummuna to yanzu hanya ta gari ita aka fara faɗi in ma shakir hanya ta gari mutum ya gode ma Allah ya zamto ɗan aljanna hai aka a ta biyun ne aka wata hanya wadda take mummuna mutum ya zamto kafura mai kafarce mai imomin Allah maɗaukin sarki to he za a fara bayani akan sakamakon wanda ya bi hanya ta biyu in an ƙare a cikin aya ɗaya za a faɗi sakamakon wanda ya haɗi hanya ta biya kafin ce ba a ayoyin da za su zo wajen ayoyi aro-aro mafi yawan sura don kuma sakamako ne na wanda ya zamto shakuran mai gode ma Allah mai aiki na garin ba Allah maɗauki sarki ke cewa karanta wani aya guda ɗaya nan tattalin tattalin sha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna أعترنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا نعم الله من أوكاكين سركي yake cewa wanda ya bi hanya ta kafirce ma ni'imar Allah ya ƙin imani ya ƙin aiki nagar na kwarai shine kenan kafiri ya Allah maɗauki sarki ce inna lallai tabbas mu a tadna mun shirya mun tana dama linkafiri na mun tanada makafirai salasila sarƙoƙi da za a ƙarme su a wutar jahannama wa akhlalan damarin da za a ƙarme hannayensu a haɗa da wuya a yi musu ƙuƙumi a ƙarme su wa sa'iran da kuma wuta ta jahannama mai ƙuna wanda za ta ƙona su wannan shi ne sakamakonsu abu uku aka abu na fara sarƙoƙi da za a ƙarme musu ƙawawa a dinga jinsu a cikin wutar jahannama na biyu abu na faru kenan abu na biyu shine mari da za a karme hannayensu idil aglalu fi anaqihim za a sanya mai yake suna mari da hannayensu a darme haka ake musu darme darmin marin wutar jahannama Allah ka rawa mu Allah ka kiyaye mu abu na uku kuma hallo ita wutar jahannama mai kuna wadda za ta kona su za ta mai yake suna ƙona su Allah maɗauki sarki ke cewa idil aghlalu fi a'naqihim idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun fil hamim thumma fin nar yusjarun Allah maɗaukakin sarki ke cewa katina a yayin da ɗan wutar jahannama za su kasance an sanya musu al-aghlal mari fi a anafim za a sanya musu a wuyansu a hada da hannayensu والسلاسل da kuma sarkoki salasil jam'i ne na silsila a silsila shine sarka al-aghlal jam'i ne na al-ghal al-ghal shine mari mari wanda za a tsarme kenan as-salasi za a sanya musu sarkoki a tsarme musu kawawa ana jin su akan akan huskar su a cikin wutar jahannama yushabu za a dinga jin su summa fil hamimi fil hamimi summa fil nari yusdaru a cikin ruwan zahi na wutar jahannama za a dinga jan su sannan kuma hazohe a kora a cikin wutar jahannama ga ruwan zahi na wutar jahannama ga kuma ita kanta kona wutar a cikin suratul haqqa Allah madaukakin sarki ke cewa summa fi silsilatin zar'uha في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه sarƙar da za a ɗarme su da ita zar'uha girmanta da zira'i saba'una zira'an ke da metir saba'in wadda a ɗarme su da ita zira'i saba'in awon metir saba'in ke za a ɗarme su da ita sun mafi sistatin zar'uha saba'una zira'an fasluku ya a ce ku sanya su ta jami'a a jasu a kan hutsasa a ciwa su ta jami'a allah kiyaye Allah maɗaukin sarki yake cewa a cikin suratul nisa yaya ita wutar sa'ira take as-sa'ir da aka tanada musu Allah maɗaukin sarki yake cewa innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adhab na'am Allah maɗaukin sarki yake cewa lalle tabbas wanda suka kafirce mu ayoyin mu da sannu za a sanya su cikin wutar jahannama a kona su duk lokacin da su ta kone dan kai azaba ta zo musu da sauki za a canza musu wata fata dan su dinga ɗanɗanar koko wata jami'a to wannan ita ce sa'ira wadda take kona fata ta kona gangar jiki har ta isa zuwa ga zuciya allati ta tsariwa alal afida wadda take konawa har ta kai zuwa ga al'afida Allah ran ba karanta mana wannan ayar
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة baitin ta kona gangar jiki har sai ta kai zuwa ga zuciya kuma ana yi ana canza fata ana dan kuna ta tabbata Allah karama mu da shiga wata jana to kenan kaga a aya guda daya aka wadi sakamakon kafirai to mumunai fa wannan sura za ta yi tunabi ta yi bayani a cikin sakamako na 'yan aljanna Allah maɗaukin sarki ya bayyana musu ya sanya musu suna al'abra insha Allah a ma karanta mana إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره Allah ma مستطيرا kana iya tsaya nan gurin kenan aya ta gaba sai mun ƙara karanta ta iya ta fa guda biyu nan da ka karanto su za mu tsaya a kan su tukwana sai mu ta yi su ma wancan makta ne mai zaman kanshi Allah maɗaukin sarki ke ta innal abrara lallai bayi nagari wanda suka yi ayyuka nagari ya shirabuna min ka'asi rana tashin alkiyama a cikin aljanna za su sha giya ta aljanna min ka'asi a cikin kwab giya ta aljanna da ruwa na aljanna za su sha kana mizajuha kafura abinda aka gwamaye wannan ruwan ko kuma wannan giyar ta aljanna kafuran eh, wannan turare na alkafu shi ne dai mai yake wa suna wannan iccen turare wanda muke gani da shi ake yin wannan turaren alkafu wanda ake sama gawa haɗa shi ne iccen alkafu asalin shi daga wajajen indiya ne da sauransu yana da ƙamshi sannan kuma hallo ana turare da shi kuma hallo yana kiyaye gawa da jikin mutum shi yasa ake sanya shi a cikin wankan gawa turaren alkafu واضح شيني دي اتشن تراري اتشن تراري وانا وانا مكسن شيني اتشن الكافور واضح إن الأبرار للي بايكو لتو الأبرار جمعينينا البار إيش شيني البار كما البر شيني باوا كؤتتي وانا يا كؤتا daga azabar Allah ya dawwama a gidan aljanna me yasa ya zamto kukutaccen bawa daga shiga wuta zai shiga aljanna saboda ya yi amalin birni ya yi aiki nagar na ƙwarai albir aiki nagar na ƙwarai kuma na daga cikin sunayen allah maɗaukin sarki albarro shi yasa zaka ji ana sa wasu mutane abdulbar alarma kama na ayar da take nuna cewa na daga cikin sunayen allah إنه هو البر الرحيم أيوة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الله شيني البر مي كوتر دباوة مي كوتة تاما باوة بابو مي كوتة تاما باوة سمد الله ما أكسر شيني البر مي كوتر دباوة باشي كنت كن يتر دباوة إن دي كي أيكي نظر نقرأي تو كي كما ساكا سامزا كوشي komin ya yake idan ka gana daga cikin asma'in da a iya sa abdulbar suna ne mai daɗi amma sai ga mutane duk sunayen da suka inganta ka ga mutum yana zuwa na ɗaukan sunayen da ba su tabbata ba sunayen allah ne abdulmuttalib da makamantan haka a dinga sa sannan ya kamata a yi ƙoƙari in mutum zai sanya suna ya tambayi malamai dama malamai sun riga sun baka ka'ida duk abin da za ka yi ka dinga tambayar malamai kaga ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ba ya taba ka aikata wani aiki har sai ka san hukuncin Allah daga ciki sawa ya suna kuma mai aka bari yace ba wasu al ulama ka tambayi malamai wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam yabi ya dinga koyi da masu koyi da sunnar manzo Allah idan kaga duk abin da za ka yi ka dinga tambayar malamai Allah ya taimaka Allah ya alkhairi wasu za ka ga sun sa suna kuma daga baya su dinga tambaya yaya kai kuma ka riga kasa to da akwai matsala idan kaga ya kamata a yi kokari duk lokacin da mutum zai sa suna duk yanda ya burge shi duk yanda yake ji ana haɗe shi ya tambaya ya san ma'anar shi san abin da ya dace insha Allah kinan innal abrara kinan jam'i ne na al al al albaru ko kuma albaru kuma ana yin jam'in shi akan albarara ha kiramin barara mala'iku an wasafa su da aka kinan albarara idan wanda shine al'abara bayi nagari su ne masu tsoron allah masu ayyuka nagari na kwarai bayi waɗanda suka tsaya da imani suka yi abin da aka wajibta musu ne al'abara wanda suna da ana yawan sawa da yake suna mutane su musamman mata al'abara wadda innan abara ya shira runa za a ba su abin sha a cikin aljanna min ka'asin daga kof wannan kof din a cike yake da giya ta aljanna wanda zai iya cato giya a aljanna ibn abbas ya ce ma da ke ka'ida duk abin da kashi an ce a aljanna da akwai in kana ka gan shi kuma a nan doron duniya suna ne kaɗai ya haɓa ittifaqun fil musamma ma'a ittifaqun fil ismi ma'a ikhtilafun fil musamma sun haɗu ne a suna amma haƙiƙanin abin ya sha bambam domin abin aljanna ana haɗi ne don a kusanto maka tunani don a kusanto maka ma'ana a kusanto maka ma'ana amma babu shi a nan da duniya duk wani abu da aka haɗi don dai hankalinka ya iya ganewa ne amma babu shi a nan da duniya kina ya sharabu ne min ka'asin za su sha mai yake da suna giya ta aljanna wannan giyar ta aljanna mamzujatun bi atyabi anwa'i al-atr wat-tib shine tib al-kafur wanda za a hada ta da turare na al-kafur da wannan iccen turare turaren shi yana da wani wani khasa'is na farko sanyi ga kamshi ga kuma daɗin sha in an yi abin sha a na kashi wannan kenan iccen turare kuma wannan kenan yana nuna fa'ida ta iccen turare shine alkafu wanda ya zo a wankan gawa ana sashi ana sawa gawa saboda wari ba ta yi ba ana sawa gawa saboda ba za ta yi saurin lalacewa ba bal ma hada akwai magunguna da ake yi in za ka yi ajiyar kaya wani kawar kwaikwai na ƙadangare in za ka yi ajiyar kaya in ka jima bai sa lalacewa ba sa ɗaukan wari da dino duka dai wannan asalin shi ne iccen turare da akwai iccen turare da akwai turaren shi da akwai magunguna nashi da akwai ababe nashi kuma yana da fa'idodi a gurin likitoci to wannan na duniyar ina ga na aljanna haka wanda shi ne da yake suna kafin wadda Allah taimaka kenan ni'ima ta fara abin shansu wannan da yake suna kana mizaju abin da aka cakuɗa shi ne kafura kenan an haɗa wannan giya ta aljanna an haɗa ta da da yake suna turare na alkafu malamai suke cewa ita asalin ruwan da aka yi giya shine ruwan iccen nan na alkafu da turaren shi kuma a ƙarshe khitamu misk an sanya turare na miski kamshi kan kamshi kenan ya Allah madaukin sarki ya ce wannan alkafur ainan idaniyar ruwa ne a aljanna idaniyar ruwa ne a aljanna rijiya ce a aljanna kawai ruwan da yake fitowa kamshin alkafur yake shi yasa sunan ido na ruwa ne alkafur kawai da abdullahi bin abbas yake cewa alkafur ismu ainu ma'in fil janna sunan idaniyar ruwa ne a aljanna wanda yake ɗugowa yuqalu lahu ainul kafur ana ce mishi idaniyar ruwa ta alkafur tumzaju alka'sa bima'in hadhihi ain ita giyan nan ta aljanna da za a yi ana yin ta ne da ruwa na wannan idaniyar ruwan na alkafur bayan mutum ya sha ƙarshen kuma zai ji ƙamshin almasi wadda shi ne na allah maɗauki sarki ce a ainihin idaniyar ruwa ne shi wannan alkafuɗin ya shirabu biha ibadullah bayan allah kubutattu al'abara masu tsoron allah su za su dinga shan ruwansu ne na sha ga ƙamshi ga daɗi ya sha bambam da ruwan duniya kina ainihin ya shirabu biha ibadullah idaniyar ruwa ne wanda bayan Allah masu tsoron Allah su za su dinga shan wannan ruwan an tanada musu Allah maɗaukin sarki ya tanada musu su ne dai bayan Allah mummunai mutakai wa'inda aka buɗe wannan ayar da su shine innal abrara su ne kuɓutattun bayu idaniyar ruwa ne Allah maɗaukin sarki ya tanada musu sai allah maɗauki sarki ce yi fajiru na hatafjira suna kamfatowa kamfatowa duk inda suka zo a cikin dakunansu ne a cikin benayensu na aljanna ne a cikin fadamarsu ce a cikin garakensu ne na hutawa ba na yin noma ba babu noma aljanna sai dai na hutawa na jin daji ka je kawai ka huta duka gasa kenan duk inda suka ga dama kawai kwallo za su daga sun yi ishara sun za a ransu kawai za su kwamfutuwa kawai ruwan gashi nan wannan ruwan yana bin su yufajjiru na ha tafjira ba zama tafsir suka ce ya kudu na ha yani kiyadatan za su dinga shan ruwan da inda suka so same shi za su same shi wannan ruwan shi a tafjir shi ne al'imba me yake so a ɗukkugo ruwa a jawo ruwa shi ne tafjirin ma shi ne a bukuku ruwa a jawo wato duk inda suka so su jawo ruwa su kamfata su sha za su kamfata kenan wannan shi ne mai kyau suna idaniyar wannan ruwa shi ne mai kyau suna ainihin sharaf da ha ibadallah yi fajiru na ha tafjira suna jar ruwan duk inda suka so su same shi shi ne abin da kayi mai ke cewa a cikin nuriya shi an haru ha min rayu ukhdudin jarat subhana mumsikuha anil faydan koramai na aljanna suna gudana a cikin da yake suna garakai na yan aljanna da cikin gidajen da cikin benayen su min zai ukhududin ba tare da an musu rami ba ko ina gashi kuma ba tare da ya takura wa mutum ni'ima kan ne ba ko a yau mutum yana so ya dan je ya yi yawon shakatawa fikini ne ko nusa ce za a ga shi sanya je gurin da ke da kwai ruwa ko ni'ima in yau mutum yana so ya gina gina za a ga ya ware wani katon guri kawai a dinga zuwa ruwa yana kallon shi to ina ga aljanna Allah taimaka Allah ta rahama kina wannan shine dai yufajjiruna tafjira suna jarruwan ja duk inda suka same shi kenan suna kamfata shi duk inda suka so su same shi za su same shi ay yajruna haythu sha'u min ad-duri wal qusur duk inda suka so su ja ruwan su kamfaci ruwan za su same shi za su same shi a ɓuɓɓuke yawo ga ya fito ba tare da shan wahala ba bal malamai suke cewa in ɗan aljanna yana saman bene in ya buƙaci kwalfar ruwa kawai ga ruwan a tare da shi kawai sha'awar shi ce daga sha'awar shi ta yana buƙatar ruwan kawai a ko'ina zai same shi ba wahala wani shi ne aljanna ne ma babba kina allah taimaka allah samuna daga cikin ma'abotar da to nan bayan allah maɗaukin sarki ya haɗi sakamakonsu ya haɗi ruwan da za su sha da kuma giya ta aljanna da aka tanada musu da kuma idaniyar ruwansu da ni'imar da suke ciki na duk inda suka bukaci ruwa ba irin garin da magaran ba ruwa yau lakum shirbu yau mai ma'alum la shirbu lakum shirbu yau mai ma'alum an raba da magaran gida biyu zandar je zandar yan yau a ba wa'in nan gobe wa'in ba irin haka ba a kodayaushe na ba kaga wannan ni'ima ce wa Allah ya maka Allah sai alkhairi to bayan haka sai kuma Allah madaukakin sarki zai wadi a halin sai yake a duniya wasu ayyuka su kai kadan daga cikin ayyukan su Allah rabba fa يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا na'am Allah madaukakin sarki yake cewa halin wa'annan bayin al-abrar bayi nagari yufuna bin nazri suna cika bakancan da suka dauka alƙawarin da suka yi wa Allah za su yi azumi suna cikawa in sun dauki alƙawari Allah in ka bani miliyan kaza zan yi azumi kwana kaza zan yi sadaka zan ciyar da adadin miskinai zan yanka maraƙe a rabawa talakawa sadaka zan gina masallaci Allah in ka bani matsayi kaza zan gina masallaci zan gina makaranta in sun dauki alƙawarin suna cikawa al-nazr shine wanda abinda Hausa ake cewa da Hausa addawar alƙawarin da kake dauka abinda ba wajibi ne ba ka wajibtawa kanka tsakaninka da Allah kamar ma'ir misali mutum yana neman wani mataki na ilimi ko wani matsayi ko wani ƙarin kuɗi ko ƙarin wani matsayi ko wata ni'ima ko yana so ya samu ya yi aure ko ma meye na ni'imomi ya ce ya Allah ina neman ka bani kaza in ka bani kaza na ɗauki alkawari zan yi azumin kwana kaza na ɗauki alkawarin zan ciyar da maskinai ɗari na ɗauki alkawarin zan gina makaranta na ɗauki alkawarin zan gina masallaci na ɗauki alƙawarin zan yi kaza zan yi kaza to in sun yi basta ja baya suna cikawa malamai suke cewa wannan in ya kasance suna cika abin da da ba wajibi bane ba a kansu su suka wajibtawa kansu suna cikawa kenan min babu aula abin da Allah ya wajibta musu suna cikawa shi yasa ba a yi ba bayanin cewa suna cika abin da Allah ya wajibta musu suna yin shi saboda in mutum zai yi abin da ya wajibtawa kanshi ina ga abin da Allah maɗaukin sake wa juta musu gidan kaga wannan an siffanta su da kaiwa makura kaiwa ƙarshe wajen cika alƙawar da suka ɗauka a kayansu da su da Allah maɗaukin sarki to shi addawal bakance idan ka yi in ka yi alƙawari za ka yi abin da biyayya ne ga Allah ɗa'a ce abu ne kyakkyawa to wajibi ne ka cika shi wajibi ne ka cika shi amma in ka yi alkawari za ka yi abin da haramun ne bai dace ba to haramun ne ka cika shi kama wanda zai ce ya Allah irin samari ya Allah in ka bani baka zan tsara picnic da abakkaina maza da 'yan mata a wannan ba'alallah daga da akwai matsala ko kuma allah in ka in in ka kadarta aka yi wannan auren zan shirya mai yake da suna dina a- da yaren 'yan najeriya nan ya ake cewa bayye da irin da ake yi da sauransu a haɗa tsakanin maza cocktail ko? ha yawwa haga duka wannan sabon Allah ne to idan kai alkawali za ka yi abin da yake sabon Allah ne haramun ne ka cika shi amma an kai alkawali za ka yi abin da yake da'a ne biyayya ne ga Allah maɗaukin sarki wajibi ka cika ya zo a hadisi wanda imam bukhari ya rawaito aisha radiyallahu anha take cewa tabbas manzon sama ya ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si dukkanin mutumin da ya yi alkawari zai yi wa Allah biyayya to ya cika wannan alkawari wanda ya alkawari kuma zai saba ma Allah kada ya cika wannan alkawari ka yi alkawari za ka yi itikafi ka cika ka yi alkawari za ka yi aikin hajji za ka yi umara ka cika ka yi alkawari za ka yi kaza duk ayyuka na gari na kwarai in ka yi alkawari to wajibi ne akan ka cika yana tare da kai balma idan da za ka rasu ah baka cika shi ba dole he an yi maka ko azumi ne magadanka tunda da za su samu kudinka ko to dole he sun yi azumi in ka yi alkawari za ka yi azumin kwana talatin ba ka yi shi ba karasu ya zo a hadisi man mata wa alaihi saumin sama an zoliyu wa magadanka za su yi maka azumi ko mutum ɗaya ya ɗauka ya azumin ko kuma su rarraba wanda ya ɗauki uku wanda ya ɗauki biyar haka duka sai idan kaga alkawali yana da mahimmanci tsakaninka da kai da Allah to haka alkawali tsakaninka da kai da bayi da sauransu Allah ta maka Allah ta rasu idan wanda shine yufuna bin nazri suna cika addawal inda suka yi da bakancan da suka dauka suna cikawa wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kuma suna tsoron wuni da yake cike da sharri da azaba da wahala shine wunin alkiyama wa ya khafuna suna tsoron yawman wunin da kana sharruhu mustatira sharrin shi ya kasance a yatse a watse a ko'ina mustatiran ya watsu ko'ina sharruhu azaba shi da wahalalen shi wunin alkiyama azabar wunin alkiyama shine aka yi ta'abiri da shar domin azaba da wahala sharri ne game da sharri ne azaba wahala sharri ne to a yaɗe take a wannan wuni sharruhu mustatiran mustatir muntashiran ghayatul intishar ya watsu ya watsu taiwa makura wajen yaduwa da watsuwa wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna tsoron wannan alkiyama suna tsoron tsayuwa gaban Allah madaukakin sarki shi kuma Allah ya yi alkawari duk wanda ya ji tsoron wannan wunin to makomashi aljanna ولمن خاف مقام- ولمن خاف مقام ربه جنتان wanda ya ji tsoron gamuwa da Allah tsayuwa gaban Allah maɗaukakin sarki tsoron nan zai sa shi ya aiki na gari na ko Allah ya ce yana da jannata ne aljanna guda biyu kinan aljanna ma ba ɗaya ba kamar yadda mutum an yami yana da kare da gidaje a da magarami yana da gida- kare da gidaje a ina ne to haka a aljanna ma kala-kala kai wa min duni ma jannata bayan wa'annan jann- aljannun guda biyu da akwai kuma wasu aljannun guda biyu ma da za a ƙara musu aljanna guda biyu da za a ƙara mishi jin tsoron hatsuwa da Allah a wannan rana shi yasa mutum in baya tsoron alƙiyama baya tsoron tsayuwa gaban Allah a ranar tasha kiyama wallahi ya halaka Allah kiya shine wa yakhafuna dida suna yin aiki na garrafare amma ga aiki sun yi amma kuma suna tsoron haɗuwa da Allah suna tsoron wani alƙiyama suna roƙon Allah ya kare su da azaba da wahalhalu na wannan wani Allah ya taimaka sannan kuma ga wani aikinsu ويطعمون الطعام على حبه سنا تيردا abinci ala hubbi tare da cewa suna son abinci ba sai wanda ya lalace ba wala tayammumul khabisa minhu tunfiqun Allah ya ce kada ku dauki abinci mummuna wulakantacce shi za ku bada la na kirkin wanda kuna son shi kuna jin dadi shi za ku bada ba sai sauran yara ba jagal jagal na'am da makamanta haka a ce da shi za a yi sadaka la inda ma kuna cikin san shi wa yut'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi suna son wannan abinci shi yasa mafi alkhairin sadaka shine kai sadaka da abin da kake son shi kake kauna wanda lokacin da zaka bada ma ranka tana ta'allakuwa da shi amma yayin ka hudda ka hana kanka dan Allah wanda shi ne mafi alkhairin sadaka ha amma ka ba da sadaka abin da ba sai a hankali ka riga ka ga batun ya more shi ka ba da sadaka a inda akwai matsala Allah ta maka Allah madaukin sarki karkashin haka da akwai ayo da dama game da dukiya Allah madaukin sarki ya ce wa atal mala ala hubbi وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل kaga wannan ya ba da dukiya mutanen kwarai mummunai kenan farkon aya mutum daga cikin sifofinsu wanda suka ba da dukiya ala hubbi yana son kudin ba bayya so ba yana bukatar shi amma ya hana kanshi ya hana wasu bukatun shi sai ya bada dan Allah ala hubbi yana son shi gashi ne aka zano mutanen turai ba haka kuma ga Allah madaukakin sarki ya ce lan tanalu birra hatta لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون Allah maɗauki sarki ya ce ba ku taɓa samun albirra aljanna hatta tun fi kuma mata hukun har sai kun ciyar da abin da kuke so abin da kake so kaya kana cikin son su ka ɗauka ga taimakawa wani abinci kana cikin son shi ka ɗauka ka taimakawa wani haka me yake da suna kuɗi kana cikin son shi ka ɗauka ka taimakawa wani da akwai da dama mabukata za mu gani wani mabukatan da ake bukata a taimakawa a haka samu za mu gansu za a bayyana cikin wannan wannan aya ha kuma haka manzo Allah sassa yake cewa a hadisi wanda yake muttafaqun alaihi manzo Allah sassa yake cewa afdalus sadaqa an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun ta'mul ghina wa takhsha al-faqr manzo Allah sassa yake cewa mafi fadalus sadaqa an tasaddaqa kai sadaka wa an ta sahihun kana cikin lahiya ba rashin lahiya ba za ta sa ka yi sadaka don kana neman Allah ka maka waraka ko ka san baka bukatar kudade ya ka yi yin sadaka la kana da lahiya ka dauka ka bada shahihun kana san abin kana rowa abin ka dauka ka bada ita ce mafi fadalar sadaka sannan kuma da ta'amul gina kana san kuɗi kana san wadata amma ka dauka ka bada ta hi kowace fadalar wataccen fakar kana tsoron talauci ba he ka zama ba mu zo ni a lokacin baka tsoron in ka bada ma yani ranka kana cikin jin daɗin shi yasa ɗan kaɗan kaɗan da muke renawa sun yi kawo alkhairi sau da dama za ga masu kuɗi da masu mulki hisabi ya yi tsanani a kansu sai kaga kuma bawan Allah nan da ya ba da kaɗan ya huce da gaugawa ya shiga aljanna wanda ya zo a asar da dama me yasa shine mai kuɗi a lokacin da zai hudda wani kuɗi wala Allah ya yi hudda miliyan biyar ma ko a bai kawo kawai ya hudda karbi shi kuma wannan talakan dala ashirin in ya hudda sai aljihu ya yi magana sai program ya ɗan canza da gida barantana jika guda barantana jika goma to ka ga inda ladan yake wannan karkadawa da zuciyar za ta yi wannan san da kake amma abin da haka ka faddala wannan ka shi ne ake bukata kenan wannan shi ne wa yi tsimuna ta'ama hima dawo kan ita'am kaga wannan watan da muke ciki wata ne na ita'am ciyarwa ga 'yan kaso na bukata ga mabukata almajirai da 'yan gudun hijira ga mai yake suna 'yan tirani dukkan zai mabukata ne ga ɗaliban ilimi a makarantu musamman makarantu na kwana daru tafi wa ya taɓa tunanin kai daru tafi nan duk da biyan kuɗi ake amma dai suna kashe kuɗi bari mu ɗauki buhu kaza mu kaiwa daru tafi kaza guraren da ake tsare ɗalibai ko ta wuni ko ta kwana wa ya taɓa tunanin haka haka ga i'tikafi za a yi masallatai a kowane masallaci yana tsara i'tikafi daga cikin wannan masallacin namu ana tsara i'tikafi yaya mu yi kokari mu dauki nauyin i'tikafi don mu jawo mutane mu samu alkhairin nasu a yi kokari a sa azum da niyya wanne ya ɗauki abincin buɗe baki wanne ya ɗauki ruwa wanne ya ɗauki dabino wanne ya ɗauki shayi wanne ya ɗauki abincin sauro wanne ya ɗauki kaza kowa ya ɗauki abin da ke iyawa a tsara itikafi a kowane masallaci lamin lahiya hankali kwance to kidan kaga wannan hanya ce a watan ramadana ana so mutum ya dinga yawaita ayyukan alkhairi ciyarwa wallahi da dama larabawa da muke gani suna turowa ana gina makarantu da masallatayya ana sayan shanu ana yanka nama ana raba mutane kai mutane da ba samun naman da za a dinga ci wajen akwai matsala malamai suke cewa abu biyu yake kiyaye sharrin baki zikiri da ambatan Allah da kuma cin nama wallahi kaga inda mutane ba sa alkar ba su cin nama wallahi daga sun yi magana irin za ta kama ta wallahi malamai hikima suka ce baitin sun yi bincike da dalilai na shari'a wa'annan abu biyu su ne suke kiyaye bakin mutane shi yasa wallahi in kana unguwar ka dinga yin kokari kana sayan nama ana rarraba makwabta wanda ko dan kan mun baka ya rage mafi yau mutane yanzu jahilci ya musu ya ba a yin azkara shi yasa malamai suke cewa wa'annan abun guda biyu suke kare sharrin baki kaga ambatan Allah shi yasa aka shar'anta yawan ambatan Allah kaga nama shi yasa aka shar'anta ibada mai girman gaske ta yanka sallan layya a yi ta yanka ko ban za a shekara dai ka wadata da nama a shekara sau daya ka wadata da nama ya yi Allah ce maka Allah ce maka Allah ta mata a kai ya yi masha Allah amin kinan wa yut'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi suna san su muna magana akan larabawa da suke yin wa'annan ayyuka da gina rijiyoyi da gina masallatai da makarantu da kuma turo shanu da sauransu ana rabawa alayya da ba alayya ba da turo abinci ana rabawa wallahi da dama ba wai rije kuɗi bane ba gare su wasu wani ma'aikaci ne albashin shi baya wuce jika 500 wani albashin shi jika 300 wani jika 200 wani 150 wani kuma miliyan guda sun sha bambam sai ya sa tsari a bankinan su da ke da akwai bankunan musulunci ya sa tsari a albashi na ina so in gina masallaci albashi na a dinga hudda jika kaza duk wata ina so nan da kaza a yi mani sahi nawa nawa ne za a dinga hudda nan da kaza zan gina masallaci ko zan sayi kaza zan sayi kaza sai su dinga huddawa me yasa wani sirri ya sa kasashen laraba yanzu suka yi kowace kasashe na musulmi ci gaba a bangaren kudi da nan da shekara saba'in ko sattin ma saudiya an kata cikin talauci suke nan najeriya masu kudin kano sun sha kai taimako uwayensu dan gwate alhaji aminu dan tata hannun da magaran murya an sha kai dabino da wani abu na taimako limani sun sha kaiwa amma me yasa yanzu suka yi kudi sadaka da kyauta da hudu zakka mazala ce ma na sadakatun limani sadaka ba ta rage dukiya bal ma kara ta take to amma mu kuma nan da aka ja baya aka nuna dabara ya Allah ya bar kowa da dabara shi gashi yanzu ba ga garin da ake ji da shi wajen hudda dabino da mangwarruka da kayan in ka je dabino ma yanzu ka ilga amurya sai ka ilga kagar da ke kawo haka shi ne rashin tsanani rashin taimaka taimako yanzu hiyoyin su kamana a can kasashen na larabawa babu wanda a shari'ance cancanci a bashi zakka ke za ake huduwa muna ana ba kai abinci ma yan saudiya ragunan da ake yanka na hadaya na mai aikin layya na mai aikin haji ba sa iya ba a iya amfaniwa da shi wanda dan maka ake badawa turo shi ake waje kasashenmu na afirka da kasashen sauran musulmi amma mu wani iko allah aka turo manyan ake rabawa saboda suna ganin dabbobin can sun yi mai tun daga airport za a bi gidajen manya a rarraba musu da ai talaka baya gani ba kaga me ke kawo na me ke kawo ci ba Allah taimaka Allah ta alkhairi to kenan kaga wa yut'imuna at'ama suna ciyar da abinci ala hubbi suna san su suna jin daɗi a malafiyar miskinan suna bawa miskini miskini da fakiri in aka faɗi ɗaya ba a faɗi ba ɗaya kan haɗu amma aka gama su to miskini ya yi wadata a kan faqir don miskini ka iya samun shi yana da sana'a yana da wani abu da ya mallaka ha amma safinatu fa kanat lil masakina ya'maluna fil bahri kaga miskinai ne amma suna da me yake suna jirgin ruwa kenan kaga shi miskini ya dan huwa data da kyan dai za a samu amma yana da sana'a yana da gidan shi shi kuma fasiri babu sanar babu babu babu to amma in aka haɗi ɗaya kalimata ne iza ishtamata iftaraqata wa iza iftaraqata ishtamata kalmomi ne guda biyu faqir miskin in suka haɗu guri ɗaya kowace kowanne tana ɗaukar ma'ana daban amma in aka raba su aka haɗi ɗaya ba a haɗi ba ɗaya suna ɗaukar ma'ana ɗaya shi ne dai kawai miskini faqir haɗa zai suna ciyar da miskini wa yatiman da kuma maraya wanda bai balaga ba kuma ba ya da uba uba ake kallo dida a tsari na bature maraya a gurinsu wanda bai da uwa ko bai da uwa amma addinin musulunci saboda su a tsarin turawa hamsin cikin ɗari ake raba hamsin hamsin ake kaso rabi uwa za ta ɗauki nauyi da yake suna rabi uba zai ɗauki nauyi shi yasa a gurinsu in yadda yake suna ‘ya'ya suka rasa ubansu ko suka rasa uwarsu yatim ne maraya ne to amma addini sai ce janibin uba kaɗai ake kallo wanda bai yada uba kuma bai balaga ba don kan wani ɗan shekara ashirin ya zo ce shi ma maraya ne ya kawai taɓa shi wanda bai balaga ba kuma bai yada uba dama in bai da uwa da uba ba a ma magana cikakken maraya ne kiza wanda bai balaga ba bai da uba ko da yana da uwa ko da uwa tana da kuɗi wannan maraya su ne shi inda bai balaga ba shi kuma wanda bai da uwa bai da uba ta kowane bangare ana kyan shi allafim shi ma dai maraya ne wadda kinan suna ciyar da marayu shi yasa malamai suke cewa khairu buyutul muslimina baitun fihi yatimun yukram mafi alkhairin gidaje na musulmi shine gidan da ke zakwai marayan da ake karramawa ake darashtawa sharru buyutul muslimin baitul la yatima fihi yukram mafi sharrin gidajen musulmi gidan da babu maraya da ake karrama da ake darashtawa Allah ba mu ikon daukar nawar marayu da kama musu da azana musu wannan kaga shine darajar maraya annabinmu annabi Muhammad maraya ne dan mu san darajar maraya maraya ne tun kafin a haife shi ma'aifin shi rasu don mu san darajar maraya Allah taimaka da sarkari wa asirin kuma suna ciyar da furusu da na yaƙi in an kamo shi koda ba musulmi bane ba suna ciyar da asir asir shi ne furusu da na yaƙi malamai suke cewa kuma yana shiga cikin shi ɗan kaso kenan asir furusu da na yaƙi in an yi yaƙi an kama fursuna wanda ake kama su tare da ganima to suna karrama suna dashta su kenan wannan zai nuna maka addinin musulunci ya rigayi hukukul insan ya rigayi duk wani kungiya da take kira haƙƙin dan adam haƙƙin dan adam addinin musulunci ya nuna cewa dole ne a agaza ma fursunan yaƙi duk wannan kungiyoyin da suke yi kama da me yake suna salibul ahmar wannan me yake suna kurwarush da kuma hilalul ahmar su laraba suka ɗauki zalil ahmar wata alama wata su kuma turai suka ɗauki salibin ahmar alama ta cross da suke kira zuwa ga haƙƙin ɗan adam a lokacin da ake yaƙi to addinin musulunci a cikin alƙur'ani sama da shekara 1400 ya bayyana cewa dole a karanta fursunan yaƙi a darashta shi ya riga ya shiga hannun an kama shi dole a darashta shi mutum ne a agaza mishi agaza mishi da dare ta mishi shi sababi ne daga cikin sababin da ke shiga aljanna hasan al-basri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idan aka samu fursunan yaki yana damkawa ɗaya daga cikin sahabbai duk in an samu fursunan yaki ya damka sai ce wani ka karrama shi ka darasta shi ya iya tsaya kwana biyu kwana uku a hannun shi kayan a sake shi ko kuma kayan a nemo huta ko in ya musulunta da sauransu ka darasta shi sahabbai sun kasance in an ba su lura da fursunan yaƙi suna darashta su suna karamta su har suna fifita su akan kawunan su Allah maɗauki sarki ke cewa wa yi usiruna ala anfusihim ويؤثرون على أنفسهم كان بهم خصاصة suna fifita bayi bayan Allah a kansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata yana bukata amma zai fifita mabukacin da yi shi bukata akan shi to kaga kuma yana shiga asir malamai suka ce dukkanin mutumin da aka tsare shi domin wani haƙƙi duk mun laihin da yi kowane irin laihin ya yi in dai an tsare shi domin haƙƙi wajibi ne ya cancanci a karanta shi a darasin shi yan kaso yanzu da suke cikin kaso a cikin wannan halin da babu da dama da akwai wanda abinci ne suke ci wanda sai a hankali cututtuka ya mafi yawa babu sabulun wanka babu ɗan abin da za a sa kaya babu abinci babu garin rogo in ka kai an yi kawo awa wushi a cinye shi a bushe shi kaga ya kamata a dinga taimakawa a irin wannan lokacin lokacin zahi a sai ababen da zai kawo musu sauki lokacin sanyi a sai ababen da zai kawo musu sauki a samu matasa masu lura da irin wannan da makamanta haka Allah taimaka Allah ya sa mu sauki idan wannan su ne da yake wa suna ababen da koyi tu'imu da ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi tare da bukatar shi da suke suna ciyarwa miskini kuma wa yatiman da kuma maraya wa asiran da kuma da yake wa suna fursunan yaƙi da kuma ɗan kaso suna ciyar da su don aure wasu malamai tafsir suna cewa wannan ayar tun daga wayufu da bin nazari har zuwa wa yi tsohimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira suna cewa ta sabko ne ga ali bin abi talib lokacin da ya'yan shi guda biyu hassan da hussein suka yi rishin lahiya sai suka ɗauki alkawari bakance akan in allah ya ba su lafiya to za su yi azumin kwana uku Allah kuma ya ba su lafiya ya ba Hassan da Hussein lafiya da shi da Fatima da kuma wata jariyarsu wata kuyangarsu kuma wasu hidima sunan tafidda suka ɗauki bakancan nan za su yi azumin kwana uku to he Allah ya jarabta su a wannan azumin na kwana uku sai ya kasance babu abin da za a ci da kyal ali bin abi talib ya je yayi da yake wa suna aiki kwadago aka bashi da yake wa suna aka bashi sha'ir aka bashi wani nau'i na alkam sai ya raba shi gida uku a ranar hari a cika so daya a ranar yafi a cika so daya a na uku a cika so daya sai da a ranar ta hari an riga an mai yake wa suna an nika alkama za a yi burodi a ci an yi burodi burodi da za a yi irin na da kenan gurasa irin ta da za a ci sai miskini ya zo ya bara ya yi ya tambaya suka ɗauko suka bashi suka haƙura suka kwana da yunwa a rana ta biyu an ɗauko kaso na biyu an yi an riga an yi gurasa za a ci sai maraya ya zo shi ma ya yi bara suka ɗauka suka haƙura suka bashi suka kwana da yunwa a rana ta uku haka an zo za a yi gurasa sai miskini ya zo ya bara suka ɗauhe mai kyau suna furtunan yaƙi ya zo ya nema suka ɗauka suka ba shi suka haƙura alawai suka ce wannan kisa ta zo imam ruwahidi da sauran malaman tafsiri suka yi iradin wannan amma dai kisar ba ta inganta ba ba ta tabbata ba da akwai nakara malaman hadisi suke cewa fi isnadiha isnadiha muslimun bal wasu malamai sun ce hadisi sanadin inta mawdu'i ne kidan bata inganta ba mun hadi ne ba dan komai ba dan munabbaha dan ka lura ba akan tsarin babu tsari a ce an kwana kwana uku ba a ci ba abinci da sauransu da makamantan haka kidan kaga da akwai nakara lalle tabbas ali bin abi talib yardaddan Allah madaukakin sarki ne ɗaya daga cikin khulafa'ar rashidin mubashirin bin janna wanda yake son shi Allah yana son shi wanda yake kin shi Allah yana kin shi manzo Allah yana kin shi Fatima radiyallahu anha sayyidatu nisa'i ahlil janna yan manzo Allah kibda min kibar min nabi sallallahu alaihi daraja da sauran dukkan wanda suka shashi su dukkan sahabban manzo Allah ne masu daraja amma kuma bai halitta ba a jingina wata kissa ko wani sababi wanda bai inganta ba a gare su sai in ya inganta a gurin malamin hadisi za a yi bayani a kashkinan sai mu dawo kan aya wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira in sun ciyar sai su dinga cewa inna ma nut'imukum liwajhillah muna ciyar da ku ne dan Allah dan fuskar Allah dan Allah ba dan neman wani abu na duniya ba liwajhillah kaga nan da akwai isbati na alwajh Allah na da fuska bar ruwanka yaya fuskar take da makamantan haka ba ruwanka kai imani kawai Allah na da fuska in ta hannu nan inna ma nut'imukum liwajhi la ibara ce ake faɗi ana yin da ita ikhlasi muna ciyar da ku ne dan Allah da ikhlasi Allah ce maka malamai suke cewa daga cikin mujahid da sa'id bin jubair suke cewa amma wallahi ma qaluhu bi alsinatihim walakin alima Allah bihi min qulubihim fa asna alaihim liyarghaba fi dhalika raghib qatada da sa'id bin jubair suke cewa wai wannan ba a lokacin da suke sadaka bane da suke cewa muna yi ne dan Allah a'a riya ne ba a lokacin bane da suke cewa sun wadi ne a zuciyarsu he Allah ya tsinkaya sai ya hudo abin da suka wadi a zuciya sai yake bayyana wa a cikin alkur'ani dan ya kwadaitar da al'umma akan yin haka in za ka yi sadaka in za ka ciyar in za ka taimako ka yi dan Allah lillah ba dan wani abu kada mutum ya ɓata sadaka shi da riya ko da sum'a kada mutum ya ɓata sadaka shi da cutarwa ko da gayin maganganu ba ka iya sauransu Allah taimaka kenan inda ma nut'imukum liwajhillah muna muna ciyar da ku muna ba ku sadaka ta abinci saboda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ban ma buƙatar mana sakamako wala tamnun tastakthir kada ka ba da kyauta domin a baka ka ba da kyauta domin a baka a'a la nuridu minkum jazaa'an ban ma bukata wani sakamako a gurin wala wala shukura godiya ma ban ma bukata ba sai kun gode ba amma kai kuma wanda aka baka an shar'anta baka kai kuma kai godiya amma shi mutumin da ya bada bai halitta ba ya danga neman he ka gode mishi sai ka kaskantar da kanka abadan ko kuma ya nemi wani sakamako ka bashi amma kai wanda aka baka sadaka aka maka taimako ana so ka ba da sakamako shine da yi wa wannan bawan allah addu'a da godiya da yi mishi mai kyau suna addu'a ta alkhairu man sana ilaikum ma'arufan fa kafi'uhu fa in lam yakun fad'u lahu manzala sami ce duk wanda ya kyautata muku ya muku aiki na alkhairi ya muku taimako ya muku agaza ku ka sakauta mishi da yin wani abu kama mishi agaza mishi yana cikin wata matsala taimaka mishi agaza mishi lura da darajar shi masha Allah shukran jazakumullahu khair fa in lam tajidu in bakku da abin da za ku kama mishi fad'u lahu kum shi addu'a Allah kare shi shi yasa sadaka kyauta wallahi tana kare ka musulmi saboda duk wanda ka wa sadaka kama kyauta in ya ga za a cutar da kai da yaro sannan kuma Allah zai maka addu'a Allah saka Allah saka da alkhairi yayi maka addu'a ta alkhairi ka gani Allah taimaka kidan shine la nuridu minkum jaza'an ba ma neman sakamako na wata dukiya ko na wani abu wala shukura kuma ba ma neman yabon ku da da godiyar ku Allah kawai muke nema kidan zaka sadaka haka zaka kai sai suke cewa inna na khafu min rabbina lalle tabbas muna tsoron muna tsoro da muna neman Allah ya kare mu yawman wuni abusan mai tsananin wahala wanda yake sanya huskan mutane ta zamto ta fartike nan kaga an yi isnadin al'abasu sifa ce ta mutum da yake yin al'abasu mutum da yake murtike huska amma shi aka danganta wani alkiyama da murtukewa fuska tare da wani alkiyama ba mutum bane ba yadda zai murtuke fuska shi bai da ba fuska da zai murtuke ta ko an yi isnadin haka malaman balaga suke cewa wannan da yake wa suna shine almajah al-aql an dangana murtukewa fuska zuwa ga wani alkiyama saboda waɗanda suke cin wani su ne suke murtikewa huska sai aka goge sai aka danganta wa wani alkiyama wani nau'i ne na balaga ta alkur'ani kenan inna na khafu lalle mu muna tsoro min rabbina daga ubangijinmu ya kare mu wunin da yawman wunin da abusan yake da tsanani tsananin da ya sa huskokin mutane su burtuke a abasa wajen hahu shine mutum ya murtuke huska kawai da marga magani a surata abasa abasa wata wannan mutum ya murtuke huska ya ɓata rai saboda wahalhalin da yake gani to a alkiyama rana ce ta murtuke huska amma ga kafirai ga wanda ba su yi ba aikin kwarai mummuni kuma jin daɗi da murna Allah taimaka inna da khafu min rabbina yawman abusan qamtarira qamtarira wuni mai tsanani kalmata alqamtari shine wuni mai tsanani ashadid al'asib wuni mai tsanani mai wahala shine wannan alkiyama wanda allazi ya tulu bala'uhu wanda da akwai bala'i da musibu da wahalhalu wanda suke tsawo al-akhfash ɗaya daga cikin malaman lugha yake cewa al-qantarir ashaddu ma yakunu min al-ayyami wa atwaluhu fi al-bala wani da ya yi tsanani wajen bala'i da wahalhalu shine ake ce mishi al-qantari haka daga kalmar ma da akwai matsala ko Allah ya taimaka Allah ka tsare mu imamu tabar yake cewa alkamtarir shadid yawmun kamtarir yawmun shadidun wuni mai tsanani mai wahala kenan in kuma aka ce yawmun abus ana ne da shi wuni mai wahala kenan kamtarir ta akidi ne na wannan da yake sa wani al'abus kenan shine suke cewa inna na kafu lalle tabbas mu muna tsoron min rabbina daga ubangijinmu ya kare mu yawman wunin da abusan mai tsanani ne wanda zai sa fuskan mutane su furcike su canza kamfari da mai tsanani wannan wani mai tsanani muna tsoron allah ya kare mu to kuma daman bayi ne na gari na kwarai ba wa kafin ruwan mu sharra zalika ne sai allah ya kare su da sharrin wannan wani ba wa kafin ruwan sharra zalika yau suna tsoron wannan wani dan kan huska ta fincike wurin da huska take furcewa to ya Allah ya kare su daga wannan wani Allah ya kare su da sharri na wannan wani da wahalhalu da azaba ta wannan wani Allah sa muna daga cikin wanda Allah zai kare mu da wahalhalu da azaba ta wannan wani walaqahum nadratan wa surura suna tsoron wani da yake sa huska ta furcike ko to ya Allah ba su akasin haka Allah ba su hasken huska ba ma ba rashin murtukewa huska balla huskarsu tana haske tana sheki wani kawun sai allah baukin sarki ya ba su nadratan haske a huskarsu wa surura da kuma horin ciki a cikin zuciya surur horin ciki a zuciya ke nadra haske a huska kenan zuciyarsu tsoron da suke wa wannan wani allah ya ba su kwanci hankali da nutsuwa sannan kuma da murna da jin daɗi da gamuwa da Allah maɗaukin sarki da sakamakon da Allah ya ba su sannan kuma hallo wa natura da hasken huska ya tabbata hadisi manzo da ke cewa al'umma shi za a tada su ra tasha tsiyama suna masu haske da sheki na dukkanin guraben arwala a wannan wunin ne kafiri zai danga cewa hada yawmun asir wannan wuni ne mai tsanani inda cewa hada yawon asir wuni ne mai tsanani amma a gurin mummunai babu tsanani shi ne a cikin surat abasa a zama ake sarki ya ce wujuhun yawon izin nazira a yi wujuhun yawon musfira wujuhun yawma izin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Allah maɗaukin sarki ke cewa wujuhu wasu huskoki na mummunai yau mai zun musfira suna sheki da haske da akwai nazara haske a huska da'ika suna mai dariya da akwai surur farin ciki a zuciyarsu yana sa su dariya mustabshira suna mai albashantuwa da na'ima da Allah ya tanada musu su kuma kafirai fuskarsu ta yi baki babu harin ciki babu murna babu komai su ne kafirai allah maɗauki sarki ke cewa a wannan wunin su mummunai لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم Allah maɗaukakin توعدون sarki ke cewa wannan alfaza'ul akbar firgici babba na tashin alkiyama baya baya baya sa su bakin ciki baya sa su tsoro Allah ya riga ya dauke musu mummune ke wa tatalaqahum almalaiika malaiku na tashi da ba za su tarbe su kaga an dauke musu tsoro hada yawmukum allazi kuntum tu'adun wannan shine wannan ku da aka muku alƙawari za a sa ku aljanna ku kwantar da hankali za a kwantar musu da hankali haka a cikin suratul tur Allah madaukakin sarki ke cewa qalu inna kunna qablu fi ahlina قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم Allah madaukakin sarki ke cewa haka za ka ji mummune suna cewa inna kunna fi min qablu fi ahlina mushfiqin mun kasance muna tsoron wannan alkiyama a duniya amma yanda muka zata muna tsoro da muka zo kawai sai muka ga baiwar Allah Allah ya kiyaye mu daga azaba da wahalhalu na wannan wani to haka mumuni yake a nan doron duniya bainal khawfi wa raja yana kwaɗayin rahma Allah kuma yana tsoron azabar Allah madaukakin sarki na tsoron muna alkiyama shine nan fa waqahumullahu sharra zalika yawm Allah ya kare su da sharri da azaba da wahalu na wannan wuni walaqahum Allah sai ya ba su nadratan hasken mulka wa surura da farin ciki a zuciya wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariya lokaci ya kare ko to insha Allah nan gobe za mu tsaya wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariya sa- eh, gobe insha Allah za mu ha- tashi daga wannan gurin amma a gurguje ma yi bayani akan shi Allah madaukakin sarki sai ya sakauta musu saboda hakurin da suka yi jannata ya sakauta musu da aljanna wa harira da kuma tufa ta alhariri eh, insha Allah nan gobe za mu tsaya kenan a sati eh, gobe insha Allah za mu fara da za mu ci gaba daga da yake suna wa jazahum bima sabaru jannatul wariya abinda muka faɗi daidai Allah sai ya shi mizan hata su ummu abinda muka da kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik da shada Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk idan inda akwai tambayoyi insha Allah na iya gabata insha Allah wala wasa wa gudun a hausa kai ba eh ka gudun karatun hausa ba wallahi da insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambaya na farko ma da yana cewa na'am shin shin a wani shekara ne aka saukar da azumi?
Ah, aka shar'anta azumi dai ko aka shar'anta azumi Ah, a shekara a wace shekara ne an shar'anta azumi a shekara ta biyu bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadah shekara ta biyu bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara aka shar'anta ah, azumi mafi yawan ibadu ma a shekara ta biyu aka shar'anta wadah
Sai mai tambaya na biyu yake cewa Assalamu alaikum warahmatullahi. Malam a ƙara tunatar da mu akan daidaita sahu na mata a sallah. Kuma malam idan mutum bai sani ba aka ba da sadaka na wani abin shi kuma bai so ba. Shin ya wangakin sadakar yake?
na eh, tambaya ta fari me yake da suna sau wajibi ne mata su gyara sau su daidaita sau yadda ya zamto wajibi akan maza kenan dole ne a daidaita sau a gyara sau a hada diddige da diddige haka kuma hannu ka hada da ka hada wajibi ne gyara sau na kawo haɗin kai tsakanin musulmi kuma na kawo amsa da cikar sallah sannan kuma hallo eh, daidaita sau allah na so mutane su dinga daidaita sahu sawa a gurin yaƙi ne ko a gurin sallah ne kalbun yanin marsus kamar gini wanda aka haɗa juna da juna birgi da birgi haka ake so a daidaita sahu a cikin sallah yana da mahimmanci ƴan uwa mata kenan yana da mahimmanci kiyaye daidaita sahu Allah taimaka Allah sai alkhairi Na. Mai tambaya na gaba yake na eh, te na tambayar ta ta biyu wanda an yi sadaka da abinta ba tare da taso ba ko ba ta sani ba Ah.
to sai mu tambaya wane ne ya bada in ma'aifinki ne ya bada hadisi ya tabbata an tawo malaka ne abika da kai da dukiyarka na babanka ne in babanka ya dauki dukiyarka da abin da ka mallaka ya bada sadaka ta bawa haka malamai suke cewa ma'aifiya ma tana shiga ciki wadai kenan amma duk da an so ma'aifi ko ma'aifiya kada su yi sadaka da abin mutum he sun ne gaya mashi amma kuma in sun riga sun sun ba da waya ta ba musamman ma'aifi dama ya yi ƙarhi a wannan ɓangaren ita kuma ma'aiya za ta bi tare da ma'aifi ne kin wadai amma in ba su ba to duk wanda ya ɗauki abinka ya bada ya yi tasarrufi fufuli ko mijinki ne ya ɗauki abinki ya bada ba tare da ra'ayinki ba abin da ya yi sunan shi fuduli ɗan karambani a gurin madan figo ha ɗan karambani a gurin kama kawai haka ne mutum yana zaune kawai ka ga mutum gwamnati gwamnati shi ya yi yawa kawai ka je ka ɗaura mishi aure ba tare da izinin shi ba ka karambani ne ko ka ɗauki kayan sai ko ka ɗauki ko ka ɗauki salula shi ko wani abu nashi karan shi ko gidan shi kaje ka saida ba tare da izinin shi ba wannan shi ne ake ce mishi bai'ul fuduli da tasarrufin tuduli Allah taimaka Allah ta rafa na
na sai mai tambaya ne gaba yake cewa malam mutum ne yana sallah sai salurar shi ta yi kara na yana tsaye sai ya duka ya kashe shi sallar ta tsari ba laifi haka ne ma wajibi in mutum an kiraye shi salular shi ta yi kara ko rebe ko makamantan haka ya kashe ta kuma an hiso lokacin da zaka shiga sallah ka yi kokarin kashe sallarka idan kada ta da mutane in mantuwa hali na mantuwa ba kyalewa ba ake ta yi ta yi saboda kyale wannan in ka bari tana ta yi za ka rikita ma mutane sallarsu maimakon ka takura mutane ka rikita ma mutane sallah kawai ka yi kokari ka kashe shi yasa an san samu ne mutum eh, kuskure ne ajiye sallah da ake yi a ƙasa kenan in za ka shiga sallaka ka saba ka dinga za ta aljihunka ta yadda tana yin ƙara kusa take da kai sai ya kashe kuma ana so duk lokacin da aka zo sallah ware wannan minti goma nan kashe sallaka sata me yake wa suna tairan summit ta yadda ba za ta yi ba ƙara ba ta da ba mutane allah ta yi maka allah sun kai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam mutum ne yana sallah sai na kusan shi yana kallon bidiyo sai dan kalla kaɗan shin malam wata sallar shi tana nan ko kuwa
to na fari na fari na fari na fari game da dole ne mutum in zai sallah ya zaɓi guri da ke da kwai nutsuwa da sakina kenan ba zai ba sallah dama a gurin da ana kallon bidiyo kenan in a gida ne wanda na san tabbayar nan tabbas mata ce in a gida ne za ki yi sallah ki ware gurin da babu kallon bidiyo babu wani wanda zai shawo shaki gehe ɗaki inda ba yanda za a yi wani ya zo haki gani kenan wajibi ne a lura da wannan bangaren in mai kyau suna la mahala kina cikin sallah wani ya zo hakika kalla insha Allah babu abin da zai faru ki yi ta istighfari ki yawaita mai kyau suna sallah ta nafila insha Allah Allah zai kiyaye amma dai kuskure ne in ka zo sallah ana so ka shirya gurin da zaka yi sallah inda babu tashwishi sannan ka shirya zuciyarka ka tsaka yazo yana ka ka kalli inda kake dora goshinka me yasa ma har kika dauke kanki daga gurin da zaki dora goshinki har kika kalli gehe kaga da akwai matsala kenan ya kamata a kiyaye ladabin sallah amma in dai an riga an yi kenan a yi ta yin istighfari a tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma a yawaita yin sallan salloli na nafila insha Allah a- a- da sauki a zai zo insha Allah Na'am, wannan mai tambaya na gaba yana cewa malam mutum ne yana alwala sai ya manta da ya shafa ruwa a kai bai maido ba malam sai da ya kammala sallah ya tuna ya ya malam ya ya sallar kenan abin da na fahimta ya shafa ya tayi maidowa ce bai yi ba sallar shi tayi abin da yake wajibi dama shafa daya maidowa kuma sunna ne kenan sallar shi tayi insha Allah babu matsala na na kusan karshe yake cewa malam shin menene hukuncin masu yin masu yin bara akan hanya
na addinin musulunci ya hana yin bara baya son roko baya son bara amma in hali ya riga ya kama mutum ya yi bara kai kuma ana so ka bashi ana so ka bawa mai tambaya wanda ya roka amma kuma addinin musulunci baya son bara baya son roko ka je ka nemi gasan kuɗi da dama ko da ko ne kai kowane irin sana'a ne ka je ka nema addinin musulunci ba a san ba wani ke shi ne dai abin da yin bara mutum in yana roƙon mutane suna bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wutar jahannama ce yake roƙa amma kuma in an roƙe ka kai kuma ka bada ka zamto mai yin alkhairi amma kuma addinin musulunci baya san bara mutane uku ne kaɗai wanda aka halitta musu da makamantansu su yi roƙo su yi tambaya shine mutumin da ya yi sulhu tsakanin mutane mutumin da ya yi sulhu tsakanin mutane ya ɗauki nauyi akan kuɗi ya ɗauki nauyin kuɗi ya ce ni zan biya to an halitta mashi ya roƙi mutane ya tambayi mutane don yanzu wasu sabke wannan waɗanda za a yi sai kuma mutumin da talauci ya kama shi gobara ce ko makamantan haka ta riga ta kama shi talauci ya kama shi kuma han mutane sun shaida lalle ya shiga cikin talauci to shi ma wannan an halitta mashi ya tambaya har ya samu ɗan jarin da zai kama sai ya wuce da sauran makamantansu wanda aka halitta musu amma in dai babu sama su halitta ba mutum ya yi roƙo kuma uwaye ma wajibi ne a kansu su kiyaye da 'ya'yansu mazaje su kiyaye da matansu wadda sosai gwamnati tana kokari a kan tsaye da irin wannan ababen da ake daba da suna ɓata ma al'umma suna kuma lo suna kashe zuciyar matasa duk mutumin da ya taso yana bara kowanne yana iri wallahi man me yin bara wanda ya taso yana bara kowanne yana iri in zuciyar shi ta riga ta mutu kowanne yana iri kuma ba ya iya yin sana'a ba idan ka gabara abu ne wanda bai dace ba a dai mutum ji ba su Allah taimaka Allah sana kai mai tambaya na karshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ƙara lafiya da imani amin shukran shin menene hukuncin mai azumin da yake kallon fim da sauran kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe bai dace ba ya azumi ya dinga kallon fina-finai da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ana so lokacin da kake azumi a mai da hankali akan azkar da karatun alkur'ani da ayyuka na gari na ƙwarai kiran kallon fina-finai da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ta da haramcinsu a asali sannan kuma halloga kuma intihaki na hurma ta ramadan allah ke yake ya kamata mutu ya shagaltu da ambatan allah da azka da sauransu allah taimaka allah sa akwai akwai wani yake cewa malam yana azumi ne sai jini ya fito daga jikin shi shin azumin shi ya karye ko yana daga jikin shi ko daga bakin shi daga jikin shi jini ya fito daga jikinsa to in daga jikin shi ne eh, amsa kenan biyu zan bada na in daga jikin ka ne hoto kenan babu magana eh, bai da alaka wadda shi ne harta da ma mutumin da aka yi mishi kaho a magana da ta yi inganci azumin shi baya karewa mutumin da ya ba da jini ya yi tabarru'i ya je ba da jini yana azumi a magana da ta yi inganci azumin shi baya karewa kenan daga jiki in kuma daga bakin shi ne ɗan jinin da yake hutuwa ɗan kaɗan na da da shi na haƙori shi ma baya karya azumi ko da ya huce ma a rashin sani baya karya azumi amma in ka gan shi to abinda ake so ka tuhur da shi Allah ce baka Allah sa alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sa haske mai zanna hasatu kuma abinda muka yi kuskure Allah ga murta wana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik na'am